بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau talatin ga watan rajab shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 14 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 92 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na sheikh adda'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab muna cikin wato babi da yake magana akan shiryar manzon Allah sallallahu dangane da yakukuka da jihadi da ya je to yau zamu tashi menene malamai magabata na kwarai suka fassara ma'anar jihadi da shi wa tulifat ibaratu salafi fi haqqil jihadi فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الله لومة لائم وقال ابن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لذنه تضمنهما ما لا يطاق وحق, وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه وذلك يختلف باختلاف أهوال المكلفين مكلفين وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو الشباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج والحرج الضيق وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد وجعل لكل سيئة كفارة وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال وجعل لكل أسر يمتحنهم به يسرا يسرا قبله ويسرا بعده فكيف يكلفهم ما لا يسأهم فضلا أما لا يطيقونه ما لا يتي أنسى مصاباني نا إبارات ibara ibara ma'anoni na jihadi daga malamai magabata ibn abbas yace abinda ake nufi da jihad shine istifrahu at-taqa fihi wato mutum ya zuba dukkan abin da zai iya yi iya kokarinka karfinka da fawarka da jaruntarka duk abin da zaka iya yi ka bayar dan ka tsayar da kalmar Allah kuma baka jin tsoron zargin mai zargi wannan shine jihadi istifraghu ta'atu at-taqatu fihi wa alla yukhafa fillahi lawmata la'im mutumin da ya zamanto a wajen fadar gaskiya baya jin tsoron zargin mai zargi ko sukan mai suka a yayin da zai faɗi gaskiya to wannan mujahidi ne sosai inji ibnu abbas kuma mutum ya yi iya ƙarfinsa duk wata taƙa Tsaka wato dama iko opportunity da kake da shi to ka yi shi ka bayar da shi wajen tabbatar da gaskiya da hanyar Allah abdullahi ibn mubarak ya ce jihadi shine mutum ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi son zuciya ya yaƙi ransa da son zuciya shine mujahadatun nafsi wal hawa ƙur'ani ce innan nafsa la'ammaratun bisu ran mutum wato rai ne wato mai yawan umartar mutum da mummunan abu to sai ka yi ƙoƙari ka yaƙe son zuciyarka sannan kuma alhawa ɗin nan son zuciyar nan da ake magana babban shaidani ne a cikin ran mutum to wanda ya yaƙi wannan ya fi ƙarfin ransa ya fi ƙarfin son zuciyarsa to shine mujahidi in ji abdullahi ibn mubarak to wannan shine kaɗan daga cikin maganganun malamai mai ake nufi da jihadi idan kun fahimci wannan karatun kenan ba kamar yadda muke fahimta in an ce jihadi ana nufin mutum ya ɗauki makami ya je kashe wani ba da yawa yawan mutane an ce jihadi jihadi sai su ɗauka abin da ake nufi kenan to amma ilimi ya nuna ba shi kaɗai ne abin da ake nufi ba yanzu ko munan a yarenmu hausa in mutum yana da ƙoƙari akan ibada ƙoƙari akan mu'amala ƙoƙari akan kaza sai ka gana aka aiwa ne ai mujahidi ne kenan ana nufin mai ƙoƙari a wajen ibada to duk yana iya ɗaukar ma'anar jihadi ibn qayyim yake cewa wanda ya ce ayoyin nan da muka karanta a baya a satin da ya wuce ayoyi ne mansukhai to bai yi daidai ba kuma bai dace ba ayoyin da suke magana akan haƙƙa tuƙatihi da kuma haƙƙu jihadihi wajahidu fillahi ku yi jihadi saboda Allah kuma da can inda Allah ce haƙiƙanin jihadi da kuma can inda Allah ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wasu malamai suka ce yau ai wannan ayar ai sokakkiya ne ko ayoyin sokakku ne saboda ayoyin suna ɗauke da abin da mutum bai zai iya yi ba waye ya isa yi jihadi haƙƙa jihadihi haƙiƙanin jihadi yadda Allah yake son sa waye isa yi suka ce babu sannan waye isa ya ji tsoron Allah ya taƙawa haƙiƙanin yadda Allah yake so a ji tsoronsa waye isa ya wannan suka ce babu su a tunaninsu da aka ce haƙƙa tuƙatihi to wai ka ji tsoron Allah haƙiƙanin ƙarshe yayin da Allah yake nufi haka shi ma jihadi wadda kuma gaskiya ba haka bane malam yake cewa a wa haqqu tuqatihi wa haqqu jihadihi wannan haqqu tuqatihi da kuma haqqu jihadihi shine huwa ma yutiquhu kullu abdin fi nafsihi mutum bawa yayi abin da zai iya yi a ransa shine haqqa tuqati wattaqullaha haqqa tuqatihi wanda ake fassarawa ba kiran ana nufin kowa yayi iya daidai gwargwadon sa yanzu kaga imani malam mataki mataki ne kowa da irin nasa wani zaka ga nasa yafi na wani gashi garin su daya unguwar su daya suna tare suna mu'amala amma kuma sai ka ga imanin wani ya fi na wani wani kai daman daga ganin sama aka haɗa ka da shi kawai ka san ya fi ka kawai tun a nan duniya ma ka sallama kawai wani daga yadda kage yake da taƙarrubi zuwa ga ubangiji yawan ibada yawan azumi yawan nafila yawan karatun ƙur'ani kai ka san ya fi ƙarfinka kamar yadda kuma riga kowa ake auna masa daidai gwargwadonsa to ita ma haka ta kawar take haqqa tukatihi din kenan haqqa jihadihi din shi ma kamar yadda ko abinci ne kowa ba yana cin iya da zai ishe shi ba in sadaka ce kowa na iya yadda imanin sai masu to shine ma'ana haqqa jihadihi din kenan ba yadda waɗancan suka fahimta ba kenan ayoyin ba su kakku bane in ji ibn al-qayyim وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين yace wannan yana akwai bambanci dangane da hali na baligai mukallafai kowa da irin abin da yake iya yi ko shi kenan shine abin da ake nufi yanzu wani zai tashi wallahi malam tun karfe biyu zai ta sallah in Allah ya sa da bai zai gaji ba ya ta sallah yana karanta Qur'ani ya ta sallah yana karanta Qur'ani bai zai tsaya ba sai ya ji as-salatu khairun minan nawmi iyakaci abin da zai kawai ya dawo gida bayan asuba ya dan kwanta duk inda karfe bakwai takwas sai ya tashi ya gama ta harkar nema kuma kuma gobe ma biyu fa karfe biyu wani kuma gaskiya ko mari za a daura masa a jashi ba zai tashi karfe biyu ba ba zai iya ba wani zaga uku yake tashi wani hudu wani dan alallaba ne ma sai hudu da rabi bai fi saura minti talatin ma alfijir yake to ba zai taba na talatin dinsa ya karasa masallaci haka tukati dinsa kenan kamar yadda an zo ba da sadaka wani sai ya dauki miliyan dubu ya bayar wani kuma dubu ɗaya zai bayar haƙa tukati yi ɗinsa kenan to shi ne ma'ana haƙa tukati kamar yadda ita ma aljanna ɗin kowa da matsayinsa ko yawwa iya ibada ka iya aljanna ka yanzu zaka je aljanna ka tarar da wani dan uwanka ne ko abokinka ne aljannarsa da taka nisan su ya kai tsakanin sama da ƙasa amma a duniya kuka rayu da shi lokaci guda to haka tukati yi ɗinsa kenan to tunda kowa ya yadda wani yana fifikon wani a cikin dukkan mu'amaloli to haka a cikin tsoron Allah haka a cikin ibada haka a cikin sadaka haka a cikin kaza wani ya fi wani ina fatan kuna ganewa jayyid وذلك يختلف باكتواء في أحوال المكلفين yace ka lura da yadda Allah ya kawo a ƙarshen ayar kaifa aqaba al-amra bi zalika bi qawli huwa ijtabakum Allah shi ya zabe ku ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addinin ku ba ba magana kuntatawa duk abin da ka ji kunci wallahi ba kurantar annabi bane addini sauki ne da shi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku kunci ba kowa ya iya abin da zai iya yanzu wani azumi yake yi siyamu dauda kana ya sumu yawma na yuftir yawma yayi yau gobe sha yayi yau gobe sha ko wani kuma sai litinin yayi alhamis yayi haka yake yi wani kuma haka ma baya iya yi shi yana jiran fararen kwanaki ayyamul bayd sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata yake yi a wata sun ishe shi ko ba ka bane ba wani kuma ma baya yi sai in ya samu wata munasaba an ce a akwai azumin ashura a ko na tasu a ko azumin arfa ko azumin a cikin watan almuharram ko wane ne wani sai wannan yake yi wani kuma ɗabi'arsa idan ma baya yin azumin nan na nafila ji yake kamar bai da lafiya malam akwai wanda Allah ya hore musu ya Allah ka samu a cikinsu azumi dai in dai ayi azumi ne a samu lada Allah ya hore musu jikin ya saba gaba daya saboda ka shi cin abinci da rana ma lokacin bako ne a gare shi kawai wani kuma bala'in wahala yake sha duk ranar da ya azumin litinin ko alhamis to duk abokanan sai sun gane cewa wani lafiya ce kai ka rabu ka bari wallahi yau azumi ne a gigice yake da ka gan shi zaka yanda ka san an koro akuya daga daji a firgice saboda bai saba ba. jikin bai ɗauka ba wani ko ya riga normal komai kuma zai ba abin da ba zai yi ba komai yana yin mu'amalolinsa na aikin ƙarfi aikin wahala amma wallahi yana azumi akwai su a cikin mata akwai su a cikin maza rabo ne wannan shine haƙƙa tuƙati da haƙƙu jihadi wal haraj da Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj al haraju ad-dhiqu jama'a babu kunci a addini babu kuntatawa shi yasa annabi yace a hadisi buhistu bil hanifiyati as-samha an turo ne da addini wanda yake ya kauce wa dukkan addini wanda yake ba na daidai ba kuma addini ne as-samha mai sauki hadisin asalin sa mai rauni ne imamu ahmad ya ruwaito shi da imamu tabrani hadisin abi umama Allah yadda da shi Imam al-Haisami ya faɗa cikin Majma'iz Zawaid akwai wani mutum mai suna Ali bin Yazid al-Alhani da'if ne khatib al-baghdadi ya rawaito shi riwayar jabir bin abdullah shi ma da isnadi wanda yake mai rauni amma ma'anarsa wasu hadisan suna goyon bayan shi cewa addinin Allah addini ne mai sauki babu kuntatawa hanifiya ne fi tauhid a cikin tauhidi samhatun fil amali addinin musulunci ya kauce duk wani addini wanda ba daidai ba a babi na tauhidi shine yake kan daidai sauki kuma wajen aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa wa bayansa wassa Allahu ala ibadihi ghayata tawsi'ati fi dinihi matukar yalwatawa a cikin addininsa a wajen arziki a wajen afuwarsa a wajen gafararsa rizqihi wa afwihi wa magfirati Allah ya shimfiɗa wa bayi tuba wa basata alaihim tauba ma damatir ruhu fil jasadi matukar akwai rai a gangan jiki to akwai tuba kaga sauki kenan kullum in dai da rai a gangan jikinka insha Allah in dai ba kofar tuba aka rufe ba to za ka yi ta tuba duk abin da mutum ya je yanka na kuskure na tsiya sai zo ya daga hannu sai Allah ya yafe masa kaga ai maganar sam'a din ya bayyana saukin addini kuma tuban nan ba tunan rijiya bane tuban nan ba fuskare bane tuban nan ba wani aiki ne mai wahala ba da bakinka ne zaka bude ka ce Allah ka yafe min kaza nayi kaza Allah ka yi min afwa shikenan to wannan duk yana fassara mana addinin mu addini ne mai sauki duk wanda kaga an bashi wani zikiri ko wani salati ko wata ibada mai nauyi yake ta yi yana wahala to ka tabbatar ba annabi ne ya bayar ba duk zikirin annabi sauƙi ne yawanci ɗari saba'in goma sha ɗaya ashirin da biyar haka yake bayarwa sallallahu alaihi wasallam kana cikin nishadi za ka yi illa ya dan ya rage ga himmarka da kokarinka wani abun ka ta maimaitawa dan ka samu lada mai yawa hadisin da na gani ma ya kawo wani zikiri mai tsawo shine hadisin da yake magana akan Allah yana ba mutum lada na zikiri iya adadin wato ba ni sunan shi in yayi zikiri adadin gaban jikinsa to kaga wannan gaban jiki suna da yawa to amma ban da shi da wahala kaga wani hadisi wai annabi ya ce wai wani ya zikiri wai dubu ko ya zikiri miliyan ko mutum ya je ya kama ambaton Allah har ya haukaci na taba gaya muku mun taba zuwa gidan masu taɓuwar hankali a nan garin Kano gidan gajiyayyu ake cewa amma ana kinaya ne mahaukata ne a cikin gidan amma ba a cewa mahaukata ba daidai ba ne ba daɗi sai a ce gidan gajiyayyu muka je muka tarar da wani bawan Allah da carbi a wuyansa kwana yake yana la ilaha illallah la ilaha illallah la yana haka yana kada kai yi tsalle yayi rawa yi tsalle yayi rawa ya hana kowa bacci ya tabu ya tabu sai in bacci ya fizge shi a dole shi ma na farkawa duk gidan haka ya cika gidan har ma an saba da shi kawai zakiru muna zuwa shugaban gidan ya ce yawwa akar makalla irin ya karbe mu sannun ku da zuwa ya kokari ya aiki alhamdulillah da Allah malam ina da jawabi na ce to bismillah ya ce dan Allah malam kuna kokari Allah saka muku da alkhairi amma da Allah zikirin nan ku rinka ba wa mutane wanda hankalinsu zai dauka wallahi tallahi ya ce ku rinka ba mutane wanda hankalinsu zai dauka ya ce wallahi I'm very sorry ya ce wallahi yanzu kaga wancan wallahi zikirin aka ba shi yayi yawa wallahi malam ya masa yawa ku kuna da karfin imani mabiya ba lalle suna da shi ba na ce kaga malam ni ba na cikin layin masu raba wannan zikirin mu muna cewa ai na annabi ne su kuma cewa suke yi idan an yi miliyan kaza za a shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da manzon Allah ko za ka fi annabawa guda saba'in a baka wani zikiri a ce wai kafi wai kafi wai annabawa dubu saba'in wai ko guda saba'in ko guda kaza da sauransu na ce gaskiya ba daidai ba ne kuskure ne ba ma cikin waɗanda suke ba da wannan zikirai da ka fahimta abun wato babi babi ne fasali fasali ne wato jiha jiha ce kofa kofa ne ya ta godiya ya shi ya dauka kawai irin da tana ma'aikaci ne na gwamnati gani yake malaman addini suka cuka da din ana ta cuta ana ta cewa ka gani ana ba mutane abubuwa ya haukatar da su kaza kaza ai shi kansa tsoron Allah nan mataki mataki ne da wajen sauransu to shi dai ban sani ba ina jin ba zikirin ba zikirin kade suka bashi ba sun hada mai da yan kwayoyi ya hada da su kwarai da gaske tunda akwai wanda ake sa su yi ta tsalle tsalle suna ta dukan kirji suna ta birgima suna ta waye da sauransu kaga ai ba hankali a ciki wannan ba ambaton Allah bane wanda shari'a ta ce ayi idan kana so ka ambaci Allah na shari'a na gaskiya ba sai ka gaya mana ba za ka yi ba sai ka gaya duniya ba za ka yi je ka ɗakin ka ka kishingida a gefe ka rufe ɗakin ka ka ta yi kana ambaton Allah ba wanda yake ji ko matar ka ba za ta ji ba to wannan shine imani wannan shine takawa amma mutum yanzu yana jan carbi a idan mutane yana ta ja yana ta buɗe baki yana ta maimaita wannan ai riya ne ai ai kana nuna duniya cewa kana yi ne to ina ruwan wani da naka inda kowa aljannarsa daban to ballantana adadi da ake ba mutane a ce ka je kai miliyan kaza zikiri miliyan kaza salati miliyan kaza tasbihi miliyan kaza wallahi wannan duk ba daga bakin annabi bane ba daga bakin annabi bane ba majority mafi rinjayen zikiran da manzon Allah ya bayar ba sa wuce 100 ba a ce kai kar kai ya wuce 100 ba ba a ce ba a radin kanka zaka iya yi ko nawa ne ma amma in dai wanda aka ba da umarni a yi ne to na annabi baya wuce ɗari sallallahu alaihi wasallam to kenan daga nan zaka iya ganowa wannan zikirin na annabi ne ko ba na annabi ne sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim yace a tuba Allah ya sauƙaƙa tuba ya yalwata tuba inda akwai rai a jikin mutum wajen ala da kulli sayyi'atin kafara kuma ya sanya dukkan mummunan aiki akwai kafara in kai ƙarya akwai kafara akwai abin da zaka warware wato ko ka warware wannan laifi kai tuba ka nemi istighfari ka nemi Allah ya yafe maka waje alali kulli ma harrama alaihim iwadan min halal Allah ya haramta wa mutane wato abubuwa akwai abubuwan da ubangiji tabaraka ta'ala ya haramta wa mutane amma Allah da hikima irin tasa da ya haramta wa mutane kare sai ba su akuya da ya ce kar a ci alade sai ba da me sai ba da tinkiya kowa ka bane duk abin da Allah ya haramta shi to sai kaga ya kawo canjin sa na halal shine waja'ala li kulli ma harrama alaihim iwadan min al-halal da yace kar ayi zina ha sai yace ayi aure na sunna ko da yace kar a sha giya sai ya halatta shan zoɓo rodo da kunun zaki ba shi kenan ba komi komi da ka sani aka ce haram ne ka kawo sai kaga Allah ya bada canjinsa da ya ce kar a yi sata sai ce ga hanya nan ku je ku nemi arziki ku tafi kasuwa ku yi sana'a ku je ku yi noma komi inda Allah ya ce kar ka yi to ka abin nan da ya ce ku daina kallon matan mutane to sai halatta ma ka je ka kalli naka da ya hana ka kai ƙarya sai ce to ga gaskiya nan ka yi komi da ka sani da ya ce ka ɗauki zakka ka bayar ka matsu ko ka ɗauki zakka ka bayar sai ce kuma gashi nan cikin abin da ya baka kuma fita gafi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka minad dunya ya halatta ma ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka saka riga mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka gina gida mai kyau ka ci duk abin da kake so na halal duk abin da Allah ya haramta to yana kawo mutane canji kaga wannan addini yana sauki kuma dukkan wani kunci da Allah zai iya jarraban mutane da shi to sai ya kawo sauki a kafinsa sauki a bayansa wa ja'ala li kulli usrin yamtahinuhum bihi yusran ba'da qablahu wa yusran ba'dahu in Allah ya jarrabe ku jarrabawa ce da wani abu na kunci to sai kaga sai ya kawo sauki kafin a shiga kuncin sannan kuma sai ya kawo sauƙi mana sai ya kawo sauƙi kafin a shiga kuncin kuma sai ya kawo sauƙi bayan kuncin to in haka ne ubangiji yake fa kaifa yukallifuhum ma la yasa'uhum fadlan amma la yutiqunahu ya zai dora musu abin da ba za su iya ba Allah ya za ya dora mutane abin da ba zai ishe su ba ya ce su kawo abin da su ma ba su da shi kuma ya za a iya dora mutane abin da ba za su iya ba so da Allah ya ce ai sallah ya duba ya ga zamu iya yin sallah ne da Allah ya ce mai azumi ya duba ya ga zamu iya yin azumi ne to wannan in kai wa Allah ko kai wa addini wannan fahimtar to ka huta idan kuma kana ganin kamar akwai kunci to imaninka ne mai rauni babu wani kunci a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj faslu idan arafa hada idan har mutum ya gane wannan fal jihadu ala arba maratib kenan jihadi martaba martaba guda hudu ne akwai jihadun nafsi ɗaya kenan na yi muku bayani a baya jihadin da za ka yaƙi zuciyarka wa jihadu shaitani na biyu akwai jihadin da za ka yaƙi shaidan wa jihadul kuffari akwai jihadin da za ka yaƙi kafirai wa jihadul munafiqina akwai jihadin da za ka yaƙi munafukai waɗannan gidajen jama'a su ne kashe-kashen jihadi idan an zo ana magana jihadi ba ana nufin abu ɗaya ba ne ba kun gani kamar yadda ya rarraba shi kashi-kashi dalla-dalla akwai jihadu an nafs fara yaƙar kanka ranka tukunna zuciyarka kafi ƙarfinta inna nafsa la'amartun bisu sannan akwai na shaidan shi ma jihadi ne sannan akwai na kafirai da aka fi sani shi ma jihadi ne akwai kuma na munafikai shi ma jihadi ne malam ya ce fajihadun nafsi yanzu zai fara fashin baki kenan jihadin da aka ce mutum ya yaƙi ransa ya yaƙi zuciyarsa shi ɗin ma arba'u maratib ne martaba nawa ne hudu ne ahaduha an yi jahidaha ala ta'allumil huda zan so yan uwa su fahimci wannan babban jihadi ya yan uwana ya mujahidun jihadun nafs dan sai ka ci nasara akan wannan ran naka shine zai baka kuwa imaniyya da zaka je ka tinkari kafirin ai yanzu duk bamu da jihadun nafsi ne shi yasa kafiran masu kare na mu su ta kawo mana dokoki da ka'idoji su ta azabtar da mu sai abin da suka ga dama za mu yi ka yaƙi ranka ta yaya za ka yaƙi ranka ka fi ƙarfin zuciyarka an yi jahida ha ala ta'allumil huda ka fi ƙarfin zuciyarka ka sa ta koyi shirya kenan ka rinka zuwa makaranta yanzu dan Allah ƴan uwana masoya dan Allah a cikin musulmi in ka kasa masu zuwa makaranta suna sauraron ilimi na addini a cikin kashi ɗari kashi nawa ne a garinku shi fa addinin nan jama'a ba a yin sa da jahilci dole sai an je makaranta to ka kwatanta cikin al'ummarka mutum nawa ne suke zuwa makaranta saurari ilimi na biyu mutum nawa ne ba makarantar suke zuwa su bude abin saurara su saurari karatu don a wayan musu da kai ko samu abin da za su gara addini nawa ne rafkanannun da ake da su wani ba gani yake musuluncin nan kawai tunda ya tashi ya tarar da iyayensa da kakanni suna sallah shi ma yana sallah wallahi akwai wanda zai zo ya rayu tun da yake bai taba zuwa makaranta ba kuma har ya mutu ba zai je makaranta ba kuma wai shi yana jin cewa shi musulmi ne mai zuwa makaranta ya nemi ilimi ana ganin bai da aikin yi a ba kauye ne a bai da lokaci wannan lokaci ne masa yawa kuna makamancin wannan to ka ji jihadun nafsi an tujahida nafsaka ala ta'allumil huda ka yaƙi ranka ka koya mata tilas ta je ta koyo shari'a ba shi zuwa makaranta jihadi ne shi yasa abin tausayi ne wani yana can daji yana rike da makami guda ɗaya shi ya ɗauka kawai shine mujahidi in dai a littattafai ne na musulunci in dai a bayani ne na shari'a to ga babban jihadi na ka fara yaƙar zuciyarka ka hana ta zina ka hana ta sata ka hana ta caca kuma ka takura mata ta je makaranta ta yi ilimi zuwa makaranta ma jihadi ne na biyu alal amali bihi ba da ilmihi ka takura wa kanka ya yi aiki da abin da ya sani zuciyar ta yi aiki da abin da ta sani na ilimi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ilahi ya Allah Allah ka yafe mana nawa ne suka karanta ba su yi aiki da abin da suka karanta ba wato ka gane in ma ka yaƙi ran naka ka je makarantar ba ka yaƙi zuciyar ka je makaranta ba to akwai wani yaƙin kuma sai ka yaƙi zuciyarka kuma ka koya mata aiki da abin kullum kana zuwa makaranta ana cewa annabi yana sadaka annabi yana taimaka amma ba ka iya yi sai yaushe za ka yi sai ka mutu akwai wanda a ransa fa baya tunanin cewa akwai akwai ana buƙatar ya rinka yin sadaka shi ji yake sadaka sai wani babban attajiri mai kuɗi kuma ka sani an gaya maka a ilimi sahabbai sukan je mutum last card ɗinsa abin da ya mallaka a duniya ya zo ya ɗauko ya bayar ya ce gashi nan saboda Allah imani wani baya yi wallah wani ko sadakar ko sai baya yi kuma kai ka tambayi kanka tsakaninka da Allah ga ka gani ina kallon ka sau nawa ka taɓa yin sadaka dan naira biyar ɗin da ake bawa mai bara ko wanda yake neman taimako ba ka iya bayarwa ba ka iya zare wani abu ka cika ba wani kai ba abinci kake saya kake ba wasu ba kai ba rigar kake cirewa kake ba wani sadaka ba kai a kasuwarka ba zuwa kake kana ware wani abu kana ba wani ba kai kullun a rayuwarka sai dai ka tara ka tara ka rike almajiri wataƙila kai ba aure ma kai ba ballanta a ce kana da mata da kake ciyar da ita kana samun ladar sadaka ba marayu aka bar maka kana musu hidima kana nemo musu kuɗi kana ciyar da su a gida ba ba ka yi kawai kana rayuwa to me kake yi kana jin ba abin ka bashin ka ba wani sadaka duk ayoyin da suke magana akan sadaka da ayoyin da suke magana akan kyautatawa da infaki da hadisan da suke magana akan taimakon wani kai baya kanka kana ganin mutum zai zo watakila kana mota da ka gan shi ka san yana cikin yunwa da talauci ga naira hamsin kana da ita wallah baka iya ɗauka ka bashi ka ce ga saboda Allah ba za ka iya ba don baka saba ba to baya yi kuma musamman ustazai masu addini da mutum ya ga ya zama ustaz kwarai kuwa da mutum ya ga ya zama ustaz sai ya dauka cewa irin wannan abun ba sa kansa ustaz na hakika shine wanda yake a gaba gaba wajen ciyarwa da taimakawa yan uwanka suna yabanka saboda kana da kyauta kuma abun hannunka baya rufe maka ido amma ka tsaye da gemu ka tsaye da kayan gemu kai ne dan makaranta kai ne dan kaza amma baka iya bayarwa kuma khairu sadaqa yana daga cikin mafi alkhairin sadaka shine juhdul muqil wanda bayi da shi ya dage dan abin da bayi da shi din kana da naira hamsin ne ba sa ta ka dauki goma ka bayar ko ashirin ka bayar ɗari biyar ce da kai ka daure watakila an zo neman taimako ka zari goma ka bayar ko ka zari hamsin ka bayar ko ka bada ɗari in wannan yar sadakar karamar ba ta ba ka iya yin ta wallahi idan ka girmama Allah ya tara ma arziki ba za ka iya yin babbar ba ai ga sunan muna ganin attajiran suna da kuɗi na fitar hankali ga dukiya na tashin hankali amma wallahi malam ba sa iya cirewa su ba wani wataƙila ɗan uwanka haka yake wataƙila yayanka haka yake wataƙila abokinka haka yake wataƙila abokin babanka ko kuma yayan babanka ko kuma ƙanin mahaifiyarka ko kuma yayan mahaifiyarka wataƙila haka yake matsolo ne ga dukiya tabbatar hankali ga kadarori amma da wahala kaga ya ba wani taimako baya yi ‘ya'yansa ma a dole ne yake yin cefane suke ci amma kaga ya zare kuɗi ya ba wani ko ya ɗauki nauyin wani maraya ko ya taimaka wa wani gajiyayye baya yi kuma amma ga dukiyar ya samu kaga wannan bai more ba wanda ya more wa kuɗi ya more wa dukiya shine wanda yake ci ya more sannan ya ɗauke ta ya ba wani shi ma ya more haka ake yi kuma abin tausayi abin tausayi aka kalla abin tausayi abin bakin ciki malam wanda zai zo ya tara duniya bai ba wani ba bai taimaki wani ba zai ga tasku da bakin ciki kafin ya mutu wallahi ina gaya muku wannan duk mutumin da Allah ya tara masa arziki ya tara masa yalwar dukiya bai taimaki mutane ba bai yi wa mutane abin da ya kamata ya musu ba kafin ya mutu sai ya ga bakin ciki babban bakin ciki kuma bayan ya kwanta a kabari babban tashin hankali da bala'i kuma ranar kiyama da aka yi hisabi kuɗi ba su da amfani idan mutum ya tara su bai aikin Allah da su ba kuma an ce aikin Allah ba sai lalle gina masallaci ba ba sai lalle gina makaranta ba taimakon makauta ma aikin Allah ne taimakon abokananka ma aikin Allah ne ka tashi mu yi tsalle-tsalle da kai da guje-guje da kai duk rashin mutuncin a yarinta ba tsayar da ba kai ba yanzu Allah ya zo ya daga ka ya baka arziki amma ko mutum ɗaya a cikin abokananka baka kirawo shi ka sa shi a inuwar da Allah ya maka ba ko direba ka ɗauke shi ko ma sun je ka ɗauke shi ka buɗe kamfani a can ka buɗe kamfani a can ka buɗe kaza a can kana da harkoki a ƙasar kaza wasu fa saboda wadatar su da arziki wallahi wuri wuri suke da shi a ƙasashe yana da shi a Canada yana gurin harkar business ɗinsa a Ghana yana da shi a Togo yana da shi a ina ne yana da shi a bare iya ɗaukan abokanansa ko ƴan uwansa ya kai su ya taimaka musu ba sai dai ya ɗauki ƴan ƙasar su yi ta cutarsa wani ya tara dukiya akan kalla wani ne yake ban labari mun yi karatu yake gaya mun yace malam ai abin da ka faɗa ai gaskiya ne nace kwarai kuwa muna fatan mu faɗi gaskiya yace wallahi wani attajiri ne malam ya tara dukiya na fitar hankali ya tara dukiya ya gina gida unguwa guda gidansa unguwa ka san unguwa ko unguwa guda haddaran about na mota kwarai kuwa kwarai in ka shiga yadda ka kasuwa da wani shop shop haka da wani abin da sauransu wannan matar ga bangaranta da ita da danginta da iyalanta da waye da sauransu ƴaƴanta da kannanta da waye duk wanda dan cin arziki da ta kawo wannan ma haka wannan ma haka shi ma ga can duniyarsa gaba daya amma wallahi malam kafin ya mutu sai da dan sa yazo ya dauki bindiga ɗansa da ya tura shi ya je ƙasar turawa ya yi karatu ya yi boko da ya je ya yi bokon ya dawo ya gafa abubuwa ba sa tafiya ba a sake masa kuɗin nan ga dukiya yana gani amma baya samu tunda an koya masa ya je ƙasar tsageru marasa hankali marasa kunya ya ɗauko bindiga ya shimfiɗa mai takarda ya ce ga sunan waɗannan ko ka yi min waɗannan ko in tashe ka daga duniya gaba ɗaya wallahi malam wanda aka yi wannan wanda ya wani abu ya san waye aka yi wannan haka ya bashi haƙuri ya ce za a yi abu kaza to eh za a yi abu kaza fa eh ma za a yi abu kaza fa za a yi da bindiga yana rike da ita wannan fa ɗansa da ya haifa kuma sai da ya biya mai bukata saboda ya fi ɗan kwaɗayin duniyar ai ya fi shi son ya zauna a duniya shi da ya ɗanɗana kuɗin ya ji daɗin su da baƙin cikin wannan ɗan ya mutu daga nan zuciyar ta buga ya biya mai bukatar amma kuma zuciyar ta buga a ce ɗanka ya saka a gaba ya ce zai harbe ka kuma da ya tashi ya yunkura ya ce kaza buge shi zai yi ya harbe shi kuma a raba gadon da shi yanzu akwai bakin cikin da ya wuce wannan sai ga gidan da aka gina aka kashe wannan miliyoyin kudin an zo dillalai suna ta facaka da shi an keketa shi komai ya kare malam wasu suna bata lokaci su tara duniya da yawa amma in sun mutu kuma nan da nan ake halakar da abin da suka tara ko miliyan taba sama ne babu kudin tausayi babu kudin damuwa irin kudin gado da mutum ya tara su ya tara su ya mutu ya basu nan da nan in an zo raba su yanzu ake balla su yanzu suke lalacewa yanzu kaga shi bai ci ba shi bai taimaki abokanansa ba shi bai taimaki yan uwansa ba ya mutu ya bar dukiyar kuma wanda suka ci gadon kuma duk yadda suka yi da dukiyar kuma sai an mai tambaya akai wani ya zo ya aure yar wannan jar matar taka ya aure ta wallahi kana can kabari suna baka kashi dukiyar da ka wahala a kanta baka more mata ba wasu kuma suna more mata ku fahimci rayuwa ku huta duk wanda bai gane wannan duniyar ba zai yi aikin banza a cikinta na sha faɗa ina maimaita ko dan ba da kuɗi ne ko me da sauransu ni dai gani nake kuɗi maganin su ka same su ka more musu a duniya Allah kuwa ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka taimaki na kusa da kai haji ko ka ka more su sosai daga Allah wallahi to me amfani kai ta zuwa su abanki ka gaya min to me amfanin su lokacin da suke zaune a banki me amfanin su a wajen kai ga kanwar mahaifiyarka ga kanin mahaifinka ga danginka suna cikin yunwa suna cikin talauci ga unguwarku ba masallacin kirki ga ba islamiyyar kirki ba makarantar boko ta kirki ga abokananka suna cikin talauci kai kuma sai tarawa kake yi ka bude bangare a can a ingila ka bude a can a ka tara yadi kaza kana da wani abun nan wani sto a can baka ma san da shi ba kana da kuma in Allah ya tashi bawa mutum dukiyar wallahi wani lokacin lamarin Allah sai shi yi ta bunka maka yi ta bunka maka yi ta bunka maka wani kuma sai ya fita yayi bara ya nemi abin da zai ci dukkan wannan kana da shi baka iya zama ka lissafa abin da ka mallaka amma kuma Allah bai baka zuciyar kashewa ba ai ya zama aikin banza matanka Allah Allah suke ka mutu wallahi wallahi ina tabbatar muku Allah shine shaida sai kaɗan daga cikin su duk mutumin da ya tara dukiya ta kai iya dukiya wallahi iyalansa ma ana dai son sa haka haka amma ana in din ranar da ya mutu wallahi murna yake dan ni na san matar da mijinta ya tara ya tara ya tara ya tara ta san me ya tara wallahi da aka zo ta'aziya wance ina gaji a lafiya to alhaji Allah yayi lokaci wallahi alhaji lokaci yayi sai hakuri kaza kaza kaza da aka gama aka gama kaza ta gama tana ta gugguga dan abin a fuskar ta kuma ba kuka take ba ƙarya take da suka zo wata daga cikin kawaye suka zo a soron kofar gida za a rubu sai ta ce sai suka ce shai ya kin mu ba ni ke wallahi ta fa suka yi ƙawayenta suke gaya mata shai ya kin more wallahi zaki ja miliyoyi ta ce Allah ne yayi Allah ne ya bayar irin wannan su ƴan uwanta abokananta su suka zo suke suna faɗa kai kana kabari alaji suna baka kashi matarka tana guda kana shirme me amfanin dukiya baka more mata ba ba ta da wani amfani wallahi kuma daga cin morewa ka taimaki wani in ga na taimake ka ta dalili na ka ci gaba in ga na taimaka ma ta dalili na wani yayi arziki wannan shine dukiya mai amfani ba wai kawai kana ta tarawa ka hada motoci suna ta hadari ma wata ma baka ma sani ba wani ya kaza wani ya kaza ana ba da labarin wani babban attajiri bai sani ba an ɗebi shekaru barkace kullum wata kullum wata a cikin ma'aikata akwai masu suka wanda suka bude wani indararo yana zubar da wasu miliyoyin kuɗi ba a san da su ba malam saboda kuɗin yayi yawa bai sani ba shekaru ina ma wannan miliyoyin da wani masallaci ake kai ko ta kungiya ta addini ake ta aikin Allah damunan muna ta fama har yanzu mutanen mu na ƙauye ba su da masallacin da za su yi sallah in ka ga masallacin ƙauye musulmi na rantse da Allah ya shekara talatin da ginawa ya dare gida biyu sai tabo ake ta masa suna sallah a bukka a je a musuluntar da mutane babu inda za a sayar musu a sai musu yi sallah babu amma ga kuɗi muna da shi da kadarori da masu kuɗi da waye-waye da sauransu amma ba masu zuciyar taimako da haka kiristoci suke suke tanka mana bakar magana da suka ga dama saboda su in sun je sun sun mai da mutum kirista to za su ɗauki nauyin karatunsa za su kai shi kaza za su gina musu asibiti za su yi musu injin niƙa irin wannan tuka-tukan na injin niƙa za su yi musu rijiyoyi mufa sai dai a tashi a masallaci jama'a taimaka da tsummo kara kullun taimakon mu ya kare akan hada tsummo kara mu hada tsumman da muka gama sawa mu loda a bayan akori kura mu je mu raba haka ne shine addinin namu sai mutum ya ga shi ya taimaki musulunci sai ya je ya dauko ta tsohuwar rigarsa da ya shekara uku baya iya sata sai ya nado ya ce ga wannan abin wata ranar da muka nemi taimako a Usman bin Affan muna ce a taimaka za a kai wa maguzawa wallahi wasu kayan ga yaran nan suna cikin waɗanda suka haɗa kayan nan wallahi wata rigar in aka kwance ta a leda ji za ka yi wani hamami ya doki nan ɗinka tukuna yadda ka san za ka faɗi wasu fa sai dai mu zuba su a drum a ƙone su wai fi sabilillahi wai aka kawo wata ta je ta kawo zaninta ina jin haila ta yi a ciki a tukuikuye da jini da meye da sauransu kawai ta jefo shi a leda na fi sabilillahi ne wannan fa shine irin fi sabilillahi ba haushi yaushe za mu ci gaba ga masu kuɗaɗe muna gani da dukiyoyi sai gina gidaje da hawa motoci masu bala'in tsada da auren jajayen mata da wane ne da wane ne duk inda mutum ya ga inda akwai jajayen mata can zai je auro ya kawo gida ya ajiye amma baya iya aikin Allah to ku sani cewa jihadi jihadi nan da aka faɗa akwai mujahadatun nafsi ibn al-qayyim yayi kokari da wannan bayani ya gane sirrin dan adam dan in baka yaki zuciyarka dinnan ma ba inda zaka kai da kake da datti a tattare ka ka dauki wata bindiga ka je ka harbuwa wa za ka je ka harba wa za ka je ka harba har yanzu ba mu iya rike masallatan mu fa har yanzu masallaci za mu zo mu gina ba mu iya rike shi sai da bara sai da roƙo galiban masallatan musulmi na faɗa ina maimaita galiban masallatan mu da irin sallah da muke yi wa ubangiji mu sallah da bara muke hada shi amma gidajen mu fa da bara muke hadawa kowa rufe ido yake tara dukiyarsa miliyoyin kuɗi ya tamfatsa gida amma wurin sallah fa sai da roƙo za ga masallaci iya ganin ka amma in an lissafa dubu ɗari biyar ɗin wancan ne miliyan ɗin wannan ne waye ɗin wannan ne waye ɗin wannan da sauransu babu sacrifice wani ya ce a cikin dukiyar da na samu bari in yi masallatai guda kaza har yanzu nan muna zaune larabawa ne suke turo mana kuɗi a gina masallaci har yanzu balarabe zai zo a ɗauki hoton ƙauyuka mu sai a tura sai fashe da kuka balarabe سبحان الله هذه قرية أفريقية والله سبحان الله ينوين أفريقيا كذا كذا كذا sai ce a gaya mai nawa ne za a gina masallaci guda ɗaya mai ɗaukar mutum ɗari biyu ɗari uku a gaya mai a turo kuɗin in ma wanda aka turo kuɗin ba mai tsoron Allah bane ya raba biyu ya gina rabi ya cinye rabi shi ma na'am barin baku wani isa kwanan nan wani wani balarabe ya zo daga daga Masar babban mutum ne attajiri ne babban malami ne muna alaka da shi ya zo ya kawo ziyara najeriya ya sauka a cikin waɗancan hotels ɗin manyan nan muka zo muna gaisa da shi ya ce to ya ce shi ya yi mamaki ya ji an ce najeriya akwai talauci na ce ƙwarai kuwa ya ce a'a ya ce ba jayayya za mu yi da kai ba a'a ya ce tun da ya sauka a airport motocin da yake gani a garinsu ma ba a hawan irinsu ya ce ni daga misra nake daga masar ya ce amma wallahi motocin da nake gani a garin nan ana hawa to da yawa mutanenmu a can masu hali ba ba sa iya hawansu ya za a ce mana kuna cikin talauci amma abin da ya ban mamaki yake faɗa yace kuma sai na ga duk mutane a waje suke sallah yace sai in ga ana ta shimfiɗa a bakin titi a bakin kwalta yace ainal masajid ina masallacin yace sai in ga dan masallaci dan karami amma duk a waje ake sallah yace to kuma ga manya manyan gidaje amma ba masallatai sai ce kai anya kuna wa'azi kuwa nace ta wa'azi wallahi malam wallahi tuhuma ni da shi muke wannan magana yace anya kuna yin abin da ya kamata na wa'azi kuwa yace to yaya za a yi hankali ya dauka mutane suna hawa motoci masu tsada irin waɗannan ga gidaje na alfarma irin waɗannan amma kuma ba su da wurin sallah ƙananan masallatai yawanci in za ka bi manyan titunan garin nan in azahar ta yi duk ba a waje ake shimfiɗa ba a inda an sayi wurare masu tsada an ɓare an yi masallatai za ga mutane suna sallah a waje babu ne ba su isa ba ne ba gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne gidajenmu sun fi masallatanmu ya ce to ku masu kuɗinku ba san muhimmancin gina masallaci ba ne wallahi azimu ina gaya muku ya zo da niyyar zai yi mashru'i wato zai wani wani wani program na gina masallatai ne da yawa tunda da an babba shi labari an gaya masa yace wallahi yace yace ma al'asaf ayi hakuri yace wallahi ba zan zuba kuɗi na anan ba wanda in tafi ginya ginya ko in tafi Niger ko in tafi Chadi sun fi ku talauci nace kai hakuri akar makalla zan dan shigar da kai wasu ƙauyuka anan nan fa birni ka zo fa ya ce ai kawai shi a yi haƙuri kawai ya ce wannan in dai garin nan nan hakiki in dai nan kano najeriya ne to shi bai yadda ana yin talauci ba in ko ana yi to malaman ba sa wa'azi to yanzu wannan abin da aka faɗa ba haka ba ne galibin masallatan ba sa isan mu galibin masallatan juma'a a waje ake sallah inda mana ta yi duk a ruwa ake sallah galibin masallatai na kasuwa ko na bakin kasuwa ko wasu unguwanni za ga a waje ake yin sallah ba sa isa har masallacin nan ma da nake karatun na yanzu watakila na waje ma sun fi na cike yawa to saboda me ba a da halin da za a sayi yalwataccen wuri a bare nan nan sudan za ka je ka ga masallaci wallahi masallaci iya ganin ka gaba ɗaya mutanen duk suna ciki suna cikin ac suna cikin sanyi in ka je sallar juma'a sai ac ya jika ka sharkaf mu fa nan babu to jama'a wajahidu fillahi haqa jihadihi din nan akwai na aljihu eh sati mai zuwa zamu yi bayani akai na aljihu jihadin nan na aljihu ne kar wani ya dauka jihadi banda aljihu akwai aljihu sai an bayar Allah sa kuna ganewa abu na uku ala da'wati ilai jihadun nafsin nan kai da'awa in kai ilimi kai aiki da ilimin kuma kai kira zuwa ga wannan ilimin yace in ba haka ba kuwa kana min alladhina yaktumuna ma anzalallah wannan bawa ya shiga cikin masu boye abin da Allah ya saukar kenan duk wanda yazo ya saurari ilimi ya saurari karatu ana bin sa bashi kamar haka na farko dai an yadda yayi kokari ya yaki ransa ya zo makaranta to akwai bukatar aiki kuma abu na biyu ana buƙatar kira zuwa ga abin da ka sani dan abin da ka sani je ka koya matarka je ka koya abokinka je ga yawa babanka je ga yawa kaza ɗinka ka sanar da shi shi ma ya aiki da shi abu na hudu as-sabru ala ala mashaqi da'wati yin hakuri akan kunci na da'awa kunci na da'awa matsi na da'awa wannan kuma ba za ku gane ba da'awa tana da wahala yawwa tana da wahala na farko dai kafin a yi ta sai an tara ilimin to in an tara ilimin kuma in an zo karantar da mutane lokacin za ka gane cewa lalle kiwon mutane yana da wahala sama da kiwon dabbobi don gwanda dabbobi in sun maka ba daidai ba za ka casa suka ba su kashi to dan adam ya za ka yi shi akwai abubuwa da za ka gani na bacin rai ba yanda za ka yi sai dai ka yi haƙuri ka yi ka yi ka yi ka yi ka yi kuma gobe ma ka daɗa maimaitawa in Allah ya taimake ka mutum ɗaya biyu suka cafka to ka ci nasara ga abubuwan da ya kamata a yi wanda ya kamata ka yi ta bayani har ka ya bushe amma mutanenka ba za su amsa ba wani abu ne a gabansu na daban da yawa yanzu mutane za a zo ana ta magana a taimaki addinin Allah a taimaki musulunci a taimaki al'umma a taimaki da'awa wallahi mutum malam in ya zo wurin taimakon addini sai ya dauki dubu hamsin ya bayar amma in an je taron abokane taron siyasa taron wasu jami'an gwamnati za a gani a faɗa wallahi sai ya dauki naira miliyan ɗari biyu ya bayar duk muna da sunannakin su kuma duk muna da lissafin su kuma duk mun san su idan dai a taimakon addini ne to ba za su bayar da yawa ba amma in wani abu ne wanda duniya za ta ji a faɗa to nan za su iya sakin miliyan ɗari kaza yanzu mutum ɗaya yakan iya samun wani jami'i ko wani gwamna ko wani shugaba ko wani minista ita masa hidimomi na miliyoyi ya masa hidimomi na miliyoyi ya yi wa matansa hidimomi na miliyoyi ya yi wa 'ya'yansa hidimomi na miliyoyi saboda yana neman wata kwangila a wajensa ko yana neman wata shiga a wajensa amma wallahi a masallacin unguwarsu ba a iya tada inji janareto da asuba a yi sallah amma zai iya zuwa ya kashe miliyan barkate akan wani duk muna gani idan ya tashi hidimarsa ta neman wani abu neman suna ba abin da ba zai kashe ba mutane sun iya kashe kuɗi akan wasu abubuwa na daban amma ba dai na addini ba a ce har yanzu har yanzu har yanzu a wannan gari namu na Kano da Allah ya mana arzikin masu arziki ya mana arzikin masu mulki masu sarauta 'yan siyasa a ce babu wani rantsatsen gidan marayu wanda a Afirka za a yi alfahari da shi ginannan gida na a zo a gani wanda gaba ɗaya 'ya'yan bayan Allah ne marayu wanda ko gwamnati ta sponsorin ko masu kuɗi sponsorin ana ɗaukar nauyin yaran nan a koya musu karatu a koya musu sana'a in sun shekara ashirin ashirin da wani abu a sa su a jami'a in sun gama a sama musu freedom step saboda su marayu ne duk bamu da shi garin nan karab kacab sai yan ɗaiɗaiku a wancan ƙungiyar ana ɗan gida akwai mutum biyar mai ton uku da wata sauransu ina tambayan ku yanzu idan maraya in mutum ya zama maraya a garin nan wani gida za ka yi shi a kano ba an ce ko da mai ka zo an fi ka ba wani gida za ka yi shi tambaya nake ban sani ba a kare ni yanzu ba mu da attajirin da zai iya samun tambatsatsen guri ya gina shi duniya guda ya ce wannan baitul yatama ne a yi masa waƙafi a yi masa tsari a ɗauko yara ɗari biyu ɗari uku ɗari kaza a ce maka musu Allah ji kan umarin kwabo ba don ya rasu ba na sokoto dattijan arziki ka je ka sokoto ka ga abin da ya hidima wa marayu gida ne ya kai na miliyan barkate ya fi miliyan talatin da kaza ko sittin da kaza ya ɗauka ya ba da shi ya ce gaba ɗaya ya ba da shi ba cikin gado wannan duk na marayu ne makaranta ku iya ganin ka ni ɗin nan na je taron da sarkin musulmi ya je wannan gwani dr mansur sokoto allah ya saka masa alkhairi ya yi ƙoƙari wajen taimaka wajen harkar marayun nan sokoto sun yi nisa akan harkar marayu amma Kano fa wallahi makaranta ne in ka ganta ka ce jami'a ce duk ta marayu ce hadda qur'ani karatun boko da waya da sauransu ga account din su a shaƙe da miliyoyin kuɗi ana taimaka duk yayan marayu ne uniform din su iri ɗaya su karatu da safe duk yayan talakawa ne da mazan su da matan su duk marayu kana jin ko dan albarkaci wannan Allah bai zai yaya musu wani bala'in ba to sun fi mu masu kuɗi ne ko sun fi mu fili ne to mu ina namu to ko a nan jihar gombe ko a nan gombe akwai guri allah ya saka mala amin da rawa da alkhairi shi ma yana nan bai rasu ba ya yi kokari ya assasa alkhairi a jihar gombe gidan marayu ne iya ganin ka akawun din marayun da sheikh aminu daura ya assasa a jihar gombe wallahi malam kudin ba za su irgu ba da kadarori da motoci kuma shi ya kira a can sun amsa amma anan ya kira mutum nawa suka amsa wannan jihar Gombe ne ko yau ko gobe in ka dauki maraya ka kai akwai inda za a kai shi a bashi mukunci a bashi abincin da zai ci a dauki nauyin rayuwarsa yayi karatu yayi wasan sa kuma in ya gama a sama masa aiki a sama masa sana'a suna da shi kun ji daya to ga na biyu musulunci gidan musulunci gidan musulunta idan mutum ya musulunta a garin nan ina za ka kai shi tambaya fa nake a kare ne ina faɗa ne saboda ina ganin motoci masu yawa suna wucewa na attajirai da tafka-tafkan gidaje da masu kuɗi da masu hali yau in mutum ba garin musulunci ba ne nan yau idan mutum ya musulunta a garin na a gaya mun tsayayyen gida guda ɗaya garanti wanda za ka ɗauke shi ka je ka miƙa shi ka ce wannan ɗan uwa ne musulunta a taimaka masa a bashi wurin kwana a bashi abinci a sama masa sana'a a kai shi jami'a ya karatu a kai shi kwaleji ya karatu ina ne babu hizba ne da suke su ma tun da aka zo aka rage musu salarinsu da ɗan bukatan su su ma suka daina yi to ba za su iya yi ba ina gidan yake hizbar da ko mota ba ta da shi ko pickup pickup ta kwarai ta yawo a gari ba ta da shi sai yan bijilanti ne suke da shi hizba ba ta da shi garin musulunci Allah ka isar da saƙon nan ga inda ya kamata muna bakin ciki mu ga ɗan bijilanci ɗan sanda soja yana da sabuwar hilux yana hawa yana zagaya amma banda ɗan hizba a sai musu motoci a basu kamar yadda 'yan sanda suke kashewa su ma su ma a basu sau su kashe a duk aikin ƙasa ne ko ba ka bane ba to duk wani misalai ne nake buga muku irin ci baya da muke da shi a addini kuma mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya mu daina yaudara kanmu mu daina ce a mu musu ai mu ne masu kaza mu din me sau da yawa mutum zai zo fasto mun sha musuluntar da fasto daga sabon gari nan nan sabon gari Norman's land daga me a kawo mana fasto musuluntar da shi wallahi ba inda zamu kai shi sai wa'azi muna da wakin wa'azi tar tar tar amma babu abu a ƙasa sai dai mu tura shi Kaduna Kaduna kan Allah ya saka musu alkhairi Kaduna suna da gida a iya saninmu suna da gida da suke da shi kungiya guda na kula da waɗanda suka musulunta duk wanda ya musulunta za a kai shi akwai workshop akwai makaranta akwai kaza akwai kaza wai fin mu suka yi yanzu wani ya zo ya musulunta maka kai ina za kai shi ka gaya mu gidan mai unguwa gidan dagaci ko gidan malliman sai mutum ya zo musulunta sai a ɗauko maka da shi akaram kallah alhamdulillah mun samu karuwa ce a masha Allah alhamdulillah wallahi ya musulunta ne kai abu ya kyau ai kun bashi kalma ko eh alhamdulillah abu ya kyau alhamdulillah amma mala akwai dan bayani me ya bayani wallahi bai da wurin kwana ne kuma dan abincin da zai ci shine nace barin kawo shi gidan mala na sai an ji ah ya kai haka zo zo zo shi mala ina zai samu kudin shi mala ina zai samu gida wani ya musuluntar da wani a kantin kwari ba dubi nan kantin kwari fa gidan miliyoyin kudi ba kantin kwari gidan hada-hadar kudi ba suka musuluntar da shi daga kantin kwari wai suka bugo mana shi a mota wai suka kawo mana wai gadan kaya wai a kai shi wajen malam wani na ce to ai kun riga kun gama da mu kun bashi kalmar kun ɗebe ladan to mu kuma yanzu me zamu masa a a sama masa wuri a hada shi da yan uwa ya rinka zuwa masallaci yana ganin mutane nace ya je masallaci ina zai kwanta ina zai ci abinci in bai da lafiya wa zai kai shi asibiti ba mu da gidan maraya ba mu da shi a neman masa taimako a masallaci nace ai talakawa ne suke zuwa su hadu a masallacin nan ba masu kuɗi ba ne da neman taimako a masallaci da neman taimako a kantin kwari wanne aka fi tsammanin samun kuɗi a kantin kwari gidan kuɗi masallaci ai ba gidan kuɗi bane masallacin da sai mutum ya kare talaucin sai zo ya zauna ma a sahun gaba kai tawazi ko kobo bai zai baka ba ka duba fikirar bahaushe ka tsallako da shi daga kwari ka tsallako da shi daga singa ka tsallako daga shi daga sabon gari kuma wai ka ce wai a kawo shi wai masallacin unguwar ko wai a neman mai taimako in ban da tsabar damsul basiratu ba to malam waɗannan misalai ne kaɗan nake gaya muku da cewa wallahi azimu in muna so mu zama mujahidai na kwarai to ga aikin jihadi nan yana nan a bayan ƙasa kuma ina bakin ciki a matsayina na ɗan Kano ina zaune a cikin Kano waɗannan gidajen ba mu da su rantsatsen gidan maraya rantsatsen gidan waɗanda suka musulunta rantsatsen gidan kaza babu yanzu duk wanda gidan ɗansa ubansa ya zama talaka ko ya zama irin shan inna ɗin nan ko ya zama irin shashashasha ɗin nan bai da hankali kaza kaza ka san ina ake kai shi gidan yara ake kai shi zai in ya je yara su yi ta dukansa haka ne mahaukata ne wanda ya fi wani duka kashi suke ba juna da daddare kaji wayo Allah wayo wani yana dukan wani amma da ƙungiyoyin addini da masu kuɗi da masu hali suna da wannan tsare-tsaren a filaye da kangaye da suke da shi su gina su tsara ya ka gani kuma babu albarka a rayuwa irin taimakon maraya wallahi duk al'ummar da suka sifanci da taimakawa maraya wallahi za ta yi albarka kuma duk mai dukiyar da Allah ya taimake shi yana iya cire dukiyar sai taimakawa maraya billahi azimu ina gaya muku alheri ya sauka a gare shi ya sauka a gidan shi ya Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka samu cika da imani Allah ka sanya mu cikin masu yin jihadi da taimakawa addinin Allah da dukiyar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh